أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين nan ka gaba muna cikin kissar annabi ibrahim kamar yadda muka faɗi jiya ya shi dai kafirci bautar gumaka suke yi amma yake musu wa'azi cikin hikima don ya garar da su cewa Allah tabaraka ta'ala shi ya cancanta abotawa muka ce dukkan mai kira zuwa ga Allah to da annabawa zai koyi ya kamata ka kira mutane zuwa ga hikima a kan abin da kake so ka dora su a kai kamar yadda su annabi ibrahim din suka yi mun kisar annabi musa muka biyo ta annabi ibrahim yanzu duk da cewa sai da aka yi zamanin annabi ibrahim sannan aka yi annabi musa a nan alƙur'ani ba yana bin tartibin tarihi ne ba a darussa ya lura da shi wajen abinda za a ɗauka a kissa ta annabi musa da kuma kissa ta annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ba bi tsarin wannan ya riga wannan zuwa ba annabi ibrahim a cikin wa'azin da yake wa mutanensa ya ce a ku ba da labari mana ma kuntum ta'buduna abin da kuka san kuna bauta wa dinnan antum wa aba'ukum ku da iyayenku al'aqdamuna wanda suka gabace ku ku bani labari kan waɗannan abin da kuke bauta din fa innahum cewa su waɗannan abin bauta din da kuke bauta ku da iyayen naku nan aduwulliya su wato makiya ne gare ni duk da cewa shi annabi ibrahim a nan ya kawo mufradi na ƙiyayya ɗin misali bai ce fa'innahun a ada'un ne ba sai ce fa'innahun adu'un ne duk da cewa kuma jam'i ne ya zo kafin nan sannan aka ifradin kuma adu'un fa'innahun adu'un bai ce fa'innahun a ada'un ne ba saboda wai ita ƙiyayya ta addini guda ɗaya ce amma ƙiyayya ta duniya takan faru da dalilai da yawa shi yasa ita za ta ɗauki jam'i amma ƙiyayya na addini manufa ɗaya ne dalili ɗaya ne ta za ka ƙi mutum saboda yaƙi Allah to shi yasa bai ce fa innahum a ada'un li ba sai ce fa innahum aduwwun li amma inda harkar duniya ce ƙiyayyar to za a yi jami'insa ne kamar yadda ya zo a wasu raya fa'innahun su dai waɗannan abin bautan nan alugun abin ƙiyya ne ni nan gare ni la a abuduhun ba zan bauta musu ba illa rabbal alamina sai dai ubangijin talikai fa inni a abuduhu ni kan shi zan bauta ba shi annabi ibrahim ke gaya wa ainihin kafar zamanin sa الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين
الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ya faɗi dalili ko ko ya fara faɗan dalilan da yasa zai bauta wa Allah guda ɗayan nan wanda shi ya cancanta a bauta masa tunda su suna bauta gumaka babu dalili yana tambayar su cewa za su za su ji su ne a lokacin da suke bauta musu ko ko za su amfane su ko za su cutar da su ne duka ya tambaye su amsan shine ba za su amfane su ba sun kuma kan idan suka bauta musu ba za su cutar da su ba idan suka ƙi bauta musu duka wannan annabi ibrahim ya tambaye su ba su da amsa a kai to shi tun da ya ce zai bauta wa rabbul alami na zai bauta wa to yanzu shi yana faɗan dalilai da irin ni'imomin da rabbul alami ne ya masa sai yake cewa allazi khalaqani shi rabbul alamin nan fa shine wanda ya halicce ni wadda da babu ni ina cikin babu na zama akwai daga ainihin adam wato daga babu ya zama ya zama cikin akwai to shi wannan rabbul alamin shi yayi shi haka fa huwa yahdini kuma shi ne ya shiryar da ni zuwa ga wannan addini mai kike millati ibrahim hanifa wallazi huwa yut'imuni shine kuma wannan ubangijin nan fa wanda huwa yutimuni shine wanda yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi yake shayar da ni duka wannan ubangiji shi yake min wannan
والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ومتي
وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئته يوم الدين har yanzu annabi ibrahim ya ringa ambata ni'imomin da Allah ya yi masa yace Allah wallazi huwa yushiruni wa yasqin wa idza maridtu haka nan idan na yi rashin lafiya bai ce idan ya sa mini rashin lafiya ba bai faɗi wannan ba saboda ladabi a hadar Allah tabaraka ta'ala sai ya danganta rashin lafiyan da kansa shi annabi Ibrahim din bai danganta rashin lafiyan cewa Allah ne ya sa masa ba saboda ladabi a hadar Allah bai ce wa idza amradani fa huwa yashfin ba da haka larabcin zai zama yace idan ya sa mini rashin lafiya to sai ba ba sai ce wa idza maridtu idan ne rashin lafiya kaga wannan ladabi ne na hadara Allah saboda sanin Allah sai Annabi Ibrahim yana daga cikin wanda yake masana Allah na haƙiƙa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake shi to haka kuma idan ka duba Khadir ainihin malamin Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma da ya zo danganta wani abu dangane da lamarin ubangiji sai ya ce na fa'arattu wajen maganar jirgin nan sai ya ce fa'arattu an aƙiba ha bai ce fa'arada Allah an aƙiba ha ba wato sai ki cewa ni sai na yi nufin in aibanta wannan jirgin bai ce Allah ne ya yi ba sai danganta tun da abu ne na aibi na ɓatawa sai danganta abun da kansa to amma da yake abun ba na aibi ba kuma wajen maganan yara ɗin nan wadda aka ɓoye musu arzikinsu nan kuma sai sai fa'ara da rabbuka an yabluga a shuddahuma bai ce bai kawo shi kansa a wajen ba wannan duka bayan Allah suna ladabi a hadarar Allah duk wani abu wanda yake na imtihani ne to sai su tashi wa kansu ba za su danganta abin da Allah ba kamar yadda shi annabi Ibrahim ya yi wa idza maridtu fa huwa yashfi idan na yarji lafiya shi yake warkar da ni wallazi yumituni summa yuhyi sannan kuma shine wanda yake matar da ni a nan kuma tun da ba mai matarwa na hakika sai Allah shi ne hakikanin mai matarwa sai su to shi ne wanda yake matar da ni sun mayuri ni kun shi yake raya wallazi asma'u wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wallazi shine wannan ubangijin nan fa wanda asma'u nake kaunar an yaghfira li khati'ati nake kaunar ya gafarta min kurakuraina yawmad dini ranan sakamako ranar tashin alkiyama shi wannan ubangiji anan ma malamai ita wanzu rabbi hamli hukman wa ikni bil salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li mu'adati jannatin na'im
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألهقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم har yanzu annabi ibrahim ya ci gaba da ambata ni'imomin da Allah ya yi masa wanda shi ne cancanta ya bauta masa yake cewa rabbi habli hukman a bayan ya ce wanda zai azmaru shine wanda nake kauna an yakuna li qadiyati ya gafarta min kurakurai na ranar dini ranar tashin alkiyama ranar sakamako to da ya gama faɗan waɗannan abubuwan da ubangiji yake masa na ni'imomi da ya mai sai ya ce to rabbi habli hukuma ya ubangiji ka bani ainihin ilmi wadda zan yi aiki da shi wa alhikni bis salihin kuma ka riskar da ni lissanihina da mutanen kirki annabawa waj'alni lisana sirkin ka sanya mini wato lisana sirkin shine yabo mai kyau fil akhirina ga mutanen da za su zo bayana har ranar tashin alkiyama ya zama an ambace ni da alkhairi wayannan sune addu'o'in da da ƙarshe annabi Ibrahim yayi ana abin da annabi ibrahim ya koya wa halitta shine idan kana neman ka roƙi ubangiji ka nemi kusanci da shi to ka fara ambata masa ni'imomin da ya yi ma kada ka manta cewa allah ya yi ma ni'imomi da yawa kafin ka samu kanka akan bukatar da za ka roƙe shi to ka tuna da ni'imomin da Allah ya mata wannan shine addu'an bayin Allah wato ka ambaci wa ubangiji ni'imomin da ya ma Allah na gode ma bisa kamin kaza kamin kaza kamin kaza to sannan sai ka kawo bukatar ka kuma da kake bukata da to zai za ka fi samun saukin amsawa a wajen ubangiji tabaraka ta'ala shi yasa ko 'yan siyasa suke koya mutane na idan 'yan siyasa suna da bukata a wajen ɗan siyasa to sai ga a ce mai girma kai ka mana kaza abu kaza a lokacin da kake kaza ka mana kaza a lokacin kaza ma ka mana kaza kai kai kaza kai ka kawo kaza kai kai kaza to sai sun yi wa'annan abubuwan sannan su to mai girma kuma yanzu ma ba ga kumbar ba to nan da nan sai a samu biyan bukata to haka ubangiji shi ma yake so a wasu yanzu haka annabi ibrahim sai da ya faɗa shi ya halicce ni shi ya bani kaza shi ya mini kaza shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni shi yake mini kaza shi ya amin duk sai da kirgo ni'imomin da Allah ya masa sannan sai ce rabbi habli hukma ya ubangiji ka bani ilimi wanda zan yi amfani da shi sannan kuma ka riskar da ni tare da bayan Allah su ne annabawa sannan ka sanya min ambato mai kyau ga mutanen da za su zo bayana kowa zai ambace ni ambace ni da alkhairi to idan ka duba bukatun annabi ibrahim ko Allah ya biya masa su saboda idan ka duba cikin suratul baqara ai Allah ya ce masa wa innahu fil akhirati lamina salihin kaga Allah ya riga amsa wannan ya ce wa alhibni bisalihin kuma Allah ya ce so innahu bil akhirati lalle shi annabi ibrahim a lahira yana tare da mutanen kirki kaga bambadancin sa yayi amfani Allah ya amsa masa wa inna fil akhirati salihin sannan kuma ya ce maganan ka sa ambato mai kyau gare ni da mutanen baya sai ya zama dukkan wadda suke da'awar addini kowa yana son annabi Ibrahim kowa ya yarda annabi Ibrahim har Allah yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana halifan muslima saboda nasara suna cewa annabi Ibrahim nasu ne yahudawa suna cewa annabi Ibrahim nasu ne to Allah saboda ya ƙara tsarkake shi yace walakin kana hanifan muslima kaga kowa yana son sa duk masu addinai babu wanda zaka ga yana zagin annabi Ibrahim saboda shi ya samu sala'an hasana Allah ya amsa masa sannan kuma ya magana cewa wasalla yana cewa menene wasalli min warafati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni daga cikin masu gadon wannan aljanna ma'abuciya ni'ima kuma wannan ma duka Allah ya yi masa wannan gaba daya saboda ita aljanna a nan an yi maganin ta gado dalili shine aka ce ubangiji lokacin da ya halicci aljanna sai da ya halicce ta ga dukkan halittan da za su zo duniya gaba ɗaya duk ɗan adam ɗin da zai zo duniya an masa gidansa aljanna da za a yi wuta ma duk ɗan adam ɗin da zai zo duniya yana da gida a wuta to shi yasa to sai Allah da yayi dan adam din sai ya bashi ya zama khalqun iktiyariyu ma'ana halitta ce wacce take da zabi an bata ba kamar halittu irin su wata su ƙasa su rana ba su wayannan zairu iktiyarin ba su da zabi abinda aka dora su akai kaushi suke tafiya akai yanzu ranar aka ce ta fito ita kawai aikin ta kawai ta fito ne ba za ta yi karkace ta nan ko ta yi nan ko ta haƙura ta tsaya ko ta yadda take so ba ko wata ko ƙasa yadda aka shimfiɗa ta amma shi ɗan adam yana da motsi na canja ra'ayinsa akan abin da yake akai shi shi khalqun ne tiyari saboda haka qur'ani yake cewa wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atanna lizalimin nara wanda yaso yayi imani ga hanyar imani za a baka labarin annabawa mutanen kirki a gaya ma irin halinsu a gaya ma halin muminai yadda suka bi annabawa to ya rage gare ka ka zaɓa za ka zaɓi halinsu ka yi koyi da su ka irin abin aikin annabawa ko kuma a gaya ma halayen mutanen banza kafirai su fir'auna da su hama da su wane ne duk a gaya ma ga irin yadda suka yi wa annabawa ga kuma abin da ya biyo baya shin za ka ɗauki nasu za ka yi koyi da su to kai kana da zaɓi ɗan adam to shi yasa da Allah ya aljanna yi wa kowa duk ɗan adam da ya tashi mutu ya yi wa kowa to shi yasa idan aka je lahira wanda ya ɗauki hanya mai kyau ya imani to zai gaji gidan ɗan uwansa kafiri sai ya zama gidan aljannansa guda biyu nasa da aka masa da kuma wanda aka yi wa ɗan uwansa kafiri shi kuma bai samu shiga aljanna ba sai ya gaji gidan to kai ma gidan da aka ma na wuta da kake da shi to shi kenan shi ɗan uwan kafiri shi kuma zai gaji wancan gidan to shi yasa ake magana gado din cewa ainihin ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun ake magana gado na aljanna ne وقتل لأبي إنه كان من الضالين ولا تبدني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون
وسألني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تبدني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ما آمنت الله بقلب سليم الله تبارك وتعالى ya ci gaba da bayanin annabi Ibrahim bayan ya gama yabo ga Ubangiji yake ta addu'a ne bayan yabo din shi yasa ake cewa duk mutumin da ya aiki da abin da Allah ya sanar da shi to Allah zai ba shi ilmi ya gadar masa ilmin abin da bai sani ba man amila bima amila awrasahu Allah ilma ma lam ya'lam to kaga annabi Ibrahim ya yi aiki da ilmin da Allah ya ba shi na sanin ubangiji to kaga da ya aiki da wannan ilimin to shine kuma sai Allah ya gadar masa da abubuwa da yawa to haka dai ake son bawa ya kasance waghfir li abi kuma anan annabi Ibrahim yake cewa ya ubangiji ka gafarta wa mahaifina innahu kana min ad-dallin saboda ya kasance daga cikin mutane wanda suke batattu bi an tatuba alaihi da ainihin karbi tuba zuwa gare ki ka gafarta masa nan an ce ya yi wannan addu'ar ne kafin ya bayyana cewa baban nasa shine baffansa don malamai sun faɗa zance mafi shahara wadda ake magana akan babansa nan baffansa ne shine azara amma babansa shi ya rasu wadda ya haife shi tun kafin ya girma to amma da yake an sani babba aka kira shi baba shi yasa ma wasu malamai suka ce tun da kaji qur'ani yace bi abihi azara babansa azara to yawanci babba shi ake wa wannan idan an ce babanka wani to an san babanka ba babba ne amma in babanka ne ba za a ce babanka wani ba to shi yasa wasu malamai suka ce to daga nan ma an sani cewa azaran nan babban sani tunda qur'ani yace li abihi azara babansa wani to kaga ko yaro ne zai cewa ka je ka ga da babanka wani ne ka sai ba babanka da ya aika ka ba to wasu malamai sun tafi akan ne mafi shahara ana magana nan babban sani to anan ya ne ya ne masa gafara wa fir li abi innahu kana min dhalin an ce yayi wannan ne tun gabanin babban nasa ya bayyana na ibrahim abin ya bayyana gare shi cewa babban ba zai dawo ya imani ba kamar yadda ya zo a cikin suratu bara'a da ainihin ƙur'ani yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'ada فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to a nan cikin suratu bara'a kenan ko yake cewa ma kana istighfar ibrahim da abi illa amma ya suma da hadiya shi istighfarin da annabi ibrahim yayi wa baban sannan yace wa firli abi wato wani alƙawari ne da ya nan gare shi amma yayin da ya bayyana cewa babban nasa makiyin Allah ne ba zai imani ba to sai ya barranta ya kyale shi tunda ya san ba zai imani din ba واغفر لي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون har yanzu annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a bayan yayi yabo wa Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tuzni ya ubangiji kada ka tozarta ni ka wulakanta ni yawma yub'asun ranar da za a tashi halittan Allah kada ainihin ka sanya daga cikin wanda za su tozarta a wannan yawma la yuzillahu Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a na ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka imani da dukkan annabawa su a wannan ranar babu ainihin tozarta wata rana ce wadda za a tozarta ranar tashin kiyama din Allah tabaraka ta'ala yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun ita wannan ranar fa rana ce da dukiya da ƴaƴa ba sa amfani a nan duniya idan Allah ya ba mutum dukiya za ga dukiyar tana mai rana in yana da 'ya'ya 'ya'yan suna masa rana don idan Allah ya ba mutum dukiya da yawa a nan duniya sai kaga cewa ya yi wani abun da bai kamata yi ba amma dukiyar sai ta tare masa ko a je a yi wata badakala a kan wani abu ana tunanin za a ɗaure mutum amma idan aka ɗauki dukiya aka bayar sai ga an kubutar da shi kaga dukiya ta yi rana kenan to a nan duniya dukiya tana yin rana haka nan ƴaƴa ma mutum zai zamto yayi wani abu sai a ce ba don ɗansa ba ko ba don ƴaƴansa ba da bai- da kaza ya same shi amma muna duba wata ne saboda yayansa a duniya yana yiwa ko to kaga nan ƴaƴa da dukiya suna tarewa mutum a duniya shi yasa dan adam yake son ɗa dan adam yake son dukiya saboda abokanan aiki ne da suke rufawa dan adam asiri a rayuwar duniya dukiya da yaya to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ranar tashin alkiyama ai rana ce da dan adam fa ya sani dukiyar nan da yake ji da ita a duniya da ƴaƴan nan da yake gadara da su a nan duniya fa ba su da amfani to haka akwai bukatun shirya kenan kamar an tambayi ubangiji to menene zai yi amfani tun da dai إلا بلد الله لقلب قليل وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغالين إلا ما صلاها بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين Allah tabaraka wata'ala sai yake faɗan cewa abin da zai yi amfani ranar tashin alkiyama ga ɗan adam shine illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda zai kewa ubangiji da zuciya wacce ta kukuta daga shirka ta kukuta daga munafurci ta kukuta daga inkari ya zama mataki guda ukun nan duka dan adam ya kukuta da su babu shirka babu nifaq munafurci babu inkari don idan a matakin shirka maqamul islam a ainihin abun nan nifaq maqamul iman inkar maqamul ihsan to duka mutum sai ya kubuta daga wannan illa ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya daga waɗannan sharurruka to nan ne a wannan ranar za ta amfani ɗan adam shi yasa duka ƙoƙarin malamai a duniya malaman alkur'ani malaman hadisi malaman lugha malaman fikihu malaman aurat wirdudduka duka ƙoƙarinsu wannan zuciyan a gyara ta shine babban manufa ka koyi alƙur'ani ka koyi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka koyi fiqhu ka koyi abubuwa da yawa duka ƙoƙarin wannan zuciyar ka gyara ta tawafu shine kawai abin da ake bukata in wayannan karance karancen ba su gyara ma zuciya ba to ba a cimma nasarar abin da ake bukata ba saboda a duk wayannan karanci karancen ana yin saboda lahira ne a gyara lahira ne to gyara lahira kuma shine gyara zuciya to idan zuciyar bata gyaru ba to kaga kenan abinda yan boko suke cewa one down zero ya zama babu duk ba a samu biyan bukata ba to shi yasa a da ake cewa wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin aka ce wanda yafi babu wanda ya fi kyautata kira zuwa ga Allah wanda yake jawo mutane zuwa ga Allah a cikin nau'in mutanen da suke jawo mutane zuwa ga Allah kamar sufaye babu saboda idan malamin alkur'ani masanin alkur'ani zai koya ma alkur'ani ka iya alkur'ani ka iya tajwidi ka iya komai idan zuciyarka bata yi kyau ba ba a ci nasara ba haka nan idan malamin hadisi zai koya ma hadisi ka iya hadisi ka iya duk kowane irin hadisi idan zuciyar nan ba ta gyaru ba ba a ci nasara ba haka nan malamin fikihu ya gama koya ma hukunce-hukunce na fikihu duka ka iya su ka san matsalolin fikihun nan idan ba zuciyar ba ta yi kyau ba ba a cimma nasara ba to amma malaman sufanci su suke dabbaka mutane auradai a sa ma istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah waɗannan abubuwan idan aka baka su ka rike su to su idan alqur'ani kana da shi ka samu waɗannan to shikenan za a samu alqur'ani yadda zai makale ya zauna sosai yadda ya kamata haka nan hadisin ma zai zauna sosai yadda ya kamata fiqhun ma zai samu ya zauna sosai yadda ya kamata saboda yawan tuba yakan sa mutum kaman bai da zunubi at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala kuma kullum Allah tabaraka ta'ala yana mana maganan cewa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi wastaghfiru innahu kana tawwaba gashi nan qur'ani kullum فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ذاك أنا مغنى muhimmancin istighfari a cikin alqur'ani amma maganan muhimmancin yawan ainihin la ilaha illallah a cikin alqur'ani fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asira illal ladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina adhaban nar zaka ji ana ta maganan zikiri a ta fada a ta fada amma maganar salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi kaga duka waɗannan ayoyin suna magana ne su karfafe ka akan kai wa annabi salati kai istighfari kai la ilaha illallah to su malaman sufai abinda suke kokari tabbaka wannan abun saboda zuciyar ta ka tai taushi tai kyau saboda idan kana yawan yin zikiri zuciyarka ba za ta yi tsaga ba wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi la ilaha illa Allah kowani abu yana da magogi da yake goge shi ya haske kyau abin da yake goge zuciyar dan adam ya haske shi ne yawan faɗin la ilaha illallah inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la shay'a anja min azabillahi min zikrillah ba abun da yake kubutar da mutum daga azaban Allah kaman a same shi yana yawan zikirin Allah to waɗannan abubuwan idan mutum ya lizince su to sai ya zama ya je wa Allah lahira bi qalbin salim to wannan shine babban manufa na bayan Allah wajen gyara zukatan bayan zukata din tunda inna fil jasadi mudghatun idza salahat salaha al jasadu kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ita wannan zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ta tsoka a jikin dan adam idan wannan tsokan ta yi kyau dukkan dan adam ya yi kyau idan ta yi muni dukkan dan adam ya yi muni ya baci ya lalace manzo Allah ya ce ku faɗa ku ji wannan tsoka ita ce zuciya ita ce zuciya to shi yasa Allah yake cewa a lahira yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Allah samu daga cikin wanda za su ce wa Allah biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin a wannan rana ta tashin alkiyama rana ce da uzlifatil jannatu za a kusato da aljannan nan lil muttaqina ga masu tsoron Allah fa yarawnaha za su ganta ita wannan aljanna din har su shige ta wa burrizatil jahimu lil gawiyin har yanzu a wannan ranan rana ce da za a bayyano da a fito da wutan jahim za a fito da ita lil gawina ga wanda suke batattu sune kafirai wuta ta zo kusa aljanna ta zo kusa aljanna za ta zo kusa wajen mutanen kirki Allah sa muna daga ciki sannan wuta za ta zo kusa ga mutanen banza Allah kare mai kiyaye kuma ba a lahiran ba ma tun a nan duniya yanzu abin an fara shi yanzu aljanna tana nan tana ta matsowa saboda yanzu irin ci gaban da ake a duniya na gine-gine da technology da ake samu a duniya na sauwaƙe lamura a rayuwa a yanzu duka tallan aljanna ce sannan abubuwa na hatsari da ake da su a duniya a yau wadda duniya ba ta taɓa samun abun hatsari irin na yanzu ba na irin makamai mugayen makamai da za a iya sakin makami guda ɗaya a cikin minti ɗaya duniya a iya halakata ba taɓa samun ba sai irin wannan zamani to duka wasu abubuwa na bala'o'i suna nan suna ciki a duniyan nan yanzu sannan abubuwa na ci gaba na duniya na ban mamaki suna cike a nan duniya wadda duka kaman tallan lahira ne wuta tana tallankanta aljanna tana tallankanta kowace tana matsowa da haka mutum ya zaba ya duba ina zai je to haka a lahiran an je nan ma za ta matso wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawi Allah ya samu dace ila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yanfurunakum aw yantafirun
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وقيل لهم za a faɗi ga su waɗannan kafirai da suka bauta wani Allah a ce da su aina ma kuntum ta'budun ina abin da kuke bautawa ba kuna bauta wani Allah ba kuna bauta gumaka a nan duniya to yanzu gashi an zo lahira ina gumakan suke ina abin bautan suke wanda suke min dunillah kuma bayan Allah hal yamsurunakum shin waɗannan gumakan nan da ku bauta a duniya za su taimake ku yanzu a halin da kuke ciki na ga, ga wuta ta matso za su taimake ku su bidam il azabi da tunkuɗe azaba ga barin ku aw yamtasiruna ko kuma su ma za su iya taimakon kansu su tunkuɗa azabar wa kansu za su iya za su muku ko za su iya wa kansu kaga su ma ba za su iya wa kansu ba ballantana ko su muku
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يقتسمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وهم فيها يقتسمون الله يتي فكبكبوا فيها za a jefa waɗannan gumakan nasu abin da suka bauta na ƙaryan a jefa su cikin wuta kun su waɗannan gumakan walgawuna da kuma waɗannan ɓatattu kafiran da suka bauta gumakan dukka za a haɗa su a jefa su a cikin wuta wa junudu iblisa haka nan rundunan shaidan iblisa mabiyansa wanda suka biyayya gare shi cikin aljanu da mutane su ma ajma'una gaba ɗaya za a jefa su a cikin wuta duk za a yi ƙalu sai su waɗannan ɓatattu da suka bauta wa gumaka ɗin wa hum da su waɗannan junudu iblisa ɗin za su kasance hun fi hayattasimu ko kuma da waɗannan abin da aka jefa na abin bautar nasu za su zanto suna ainihin jayayya a tsakaninsu ku ka ce mu bauta muku kun ce ku alloli ne a mu ce ku bauta mana ba haka za a dawo ana ta yi ma'ana lamari da ya lalace تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فما أضلنا إلا المجرمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون آه تالله تمرن سيد أبنجزي إن كنا معنى إنه تشوى يد لمن يكي kunna da fi dalalin mubin wallahi mun kasance a cikin bata wacce ke mabayyaniya haka za su rinka faɗa suna faɗa kuma a lokacin da ba zai amfane su ba ismu sabikum bi rabbil alamin yayin da muka kasance muna daidaita ku da ubangijin talikai muna bauta muku suna gayawa gumakan nasu abun bautan nasu wa ma aballana ba abun da ya batar da mu anil huda ga barin shari'a illal mujrimuna sai waɗannan mujrimai sune shaidanu wadda ko ainihin mutanen farko kakanninsu da suka ɗora su akan batan sune ainihin suka batar da su sai su za suna nadama akan abin da suka yi koyi da iyayensu akan bata ɗin
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلول لنا قرة فنكون من المؤمنين duk dai nadama ta shige su a lokacin da ba zai amfane su ba sai su ringa cewa fama lana min shafi'in ba mu da wani mai cetonmu a halin da muke ciki yau lamari ya lalace ba mu cetonmu kamar yadda mumine suke da masu cetonsu nan su kafirai su ne ba su da mai ceto kaga kenan tunda kafiri bai da mai cetonsa a sai mumini kuma zai samu mai cetonsa kenan daman shara'in shine imani da izini shine shara'in ceto a lahira a idan ya zama an samu illa man ittakaza Allah man ittakaza menene la menene ahadadin sai wanda ya riki alkawari tsakaninsa da Allah shi za a ce ta shi ne wanda ya faɗi la'ira illa musulunta wadda kuma zai yi ce wannan shi ne wadda za a ce ta kenan wadda yake da alkawari tsakaninsa da Allah ya yi imani sannan wadda zai yi ceto kuma sai ya samu izini daga Allah to idan ya samu izini daga Allah shi kenan ceto zai yi idan wadda za ka ceta akwai imani kai kuma mai yin ceton ka samu izini daga Allah shikenan tunda Allah zai izinin ba da ceto din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine mai ceton farko na halittar Allah gaba daya tunda ranar tashin alkiyama idan an yi an taru da mai laifi da marar laifi duk ana taru daya ana cikin yanayi tukun sai an zo an nema ceto a wajen annabi a jegun annabi adamu a jegun annabi musa a jegun annabi isa a jegun annabi ibrahim dukkansu za a je wajensu ana neman ceto idan da babu ceto a lahira ai halitta ba za su jegun annabi adamu suna nema ba ba za a je a nema ba ba za a jegun annabi musa a nema ba ba za a jegun annabi ibrahim a nema ba ba za a jegun annabi isa ba annabi isa kan ma in an je wajensa ba cewa yake kar ku bata lokaci ba ku tafi mu annabi Muhammadu shi yake da wannan ranar sannan a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a dunguma ana nema ya ce me kuke so ceto ne wajen ubangiji a samu a yi a tura mai tafiya aljanna ya tafi aljanna mai wuce ya tafi wuta su wayancan annabawan duk wanda aka tinkara da neman ceto zai ce yau wannan ranar bai da ta cewa sai ya kawo wani uzuri wa Allah cewa ga dalilin da yasa ba zai je ya fuskantar Allah ba amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam don ana zuwa wajen annabi shi kan zai ce ana laha ana laha tawaci wannan ranan daman tawaci tunda daman mun Allah sallallahu alaihi wasallama kowane annabi yana da addu'ar da Allah ya bashi garanti ya bashi zai bashi ijaba akan addu'ar to dukkan annabawa sun faɗi nasu addu'o'in amma manzo Allah ya ce shi aje masa sai an je lahira saboda son al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam to in an je wajen nasu zai ci damar ranansa ne zai niyya yayi sujada ga Allah tabaraka ta'ala akan ya nema Allah ya bada ceto din Allah da kansa zai ce dago kansa irfa rasa ka daga kanka me kake so saltuba ka roƙa duk abin da kake so ka roƙa ba a ba wanda Allah sai ce ceton halittar Allah yake su Allah ce an bayar dalilinsu za a zo a ɗauko abin awo na ayyuka mala'iku a zo a kawo a sa saboda agwada ayyukan halittar Allah wannan ba ceto ba ne kuma wannan ba shi ne ceton annabi ma na farko ba ai annabi tun farkon kafin a halitti halitta ma ya ceci halitta sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da Allah ya yi nufin halitta tun ɗan adam kafin ya zama a alamul ajsad a wannan jiki namu mu zama mutane a jiki haka kafin a yi wannan a zo wannan alam ɗin tun a alamul zarri kan lokacin da Allah ya ce wa halitta yau ma'alastu bi rabbikum shin ban kasance ubangijinku ba ne me aka ce ƙalubala ko wa rabbina ko to faɗan wannan abun kai ubangijinmu ba wanda ya fara sanin haka sai annabi annabi ne ya fara sanin ansar da zai gaya wa Allah duk halittar Allah a wannan lokacin ba san ansar da za su gaya wa Allah ba annabi ne ya fara cewa bala anta rabbuna bala anta rabbuna eh lalle ubangiji kai ne mahaliccinmu kai ne ubangijinmu ta nan ne sauran annabawa manzanni suka ji su masu fara sannan sauran bayan Allah waliyai suka ji suka faɗa sauran mumine suka ji suka faɗa har ta kai ga wanda ba su da rabo a lahira suka zamto ba su ma ji abin da aka faɗa na bala'in ba su iya amsawa ba aka ce to tun wannan lokacin duk wanda bai amsa wannan amsar da manzon Allah ya faɗa ba kun ya zo duniya ba zai shiga aljanna ba to kaga kenan shine ceton farko na annabi ya ceci halittar ma kafin ta zo sannan ko bayan ta zo in an je lahiran ma kuma shi zai ceton ceton farko sannan kafin nan kowane ministry a basu kowane ministries a babbasu kowane su wadda suke da appointment wani na mukami a wajen Allah su ma a babba su ceton ko abin da ba an ce a karatun ma haddasa alkur'ani ba an ce idan mutum ya haddace alkur'ani ya yi aiki da shi za a ba shi ceton mutum goma ba hadisi ya faɗa kuma mutum goma da za a ba shi nan wadda suka cancanta da shiga wuta za a ce an ba shi su ya tsamo su saboda ya haddace alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani to kaga class class ne za a ci saukowa to shi ne a nan kafirai suke cewa famalana min shafi'i ga shi kuma ba mu da masu ceto ba su zanto cikin masu imani ba kenan da za su samu ceto ne Allah a samu daga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famalana min shafi'i wala sadiqin hamim sannan ba mu da wani aboki wanda yake na qudda qudda wadda ya damu da lamarinmu wadda zai iya ƙwato mu halin da muke ciki wala sadakin halin falawanna lana karratan ina ma da akwai dawowa duniya fa nakuna min almu'mini wallahi da sai muka kasance cikin masu imani a sai babu dawowa ce eh zaka ji suna cewa rabbana absir mene a wai ce farji'ina na'mal salihah inna muqinun za su taroƙon ubangiji in sun ji azaban ya ubangiji mun tuba da Allah da da mu duniya za mu da mutanen kirki to an riga an je lahiran babu halin dawa Allah ce
inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim inna fi zalika la'aya وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية التي إن لآية والله أكوي آية أبن إذنا في ذلك أتسين أبن دعك أنبتا أتسين إسكن النبي إبراهيم جنة أكوي أبوا ديوا da za a lura da shi a gani cewa Allah guda ɗaya ne kuma shi cancanta a bauta masa mun ji irin yadda annabi ibrahim ya faɗi abubuwan da allah yake masa da irin wa'azuzzukan da ya yi mutanensa duka allah tabaraka ta'ala ya ce akwai aya a cikin wannan amma wa ma kana aksarun mu'minin mafi yawa daga cikin mutanen annabi ibrahim ba su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim wa inna rabbaka sani ubangijinka kuma lawal azizu wallahi shine mabuwayi wanda yake da ikon azabta waɗannan kafirai idan ba su imani din ba shi yake da iko da buwaya na azabta su arrahim kuma mai jin kai ga mu'minai wanda suka yi imani كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوه لا تتقون إني لكم رسول أمين الله تبارك وتعالى يا من كسم النبي إبراهيم يا فإذنوني ديوا أسكن ونم قصة النبي إبراهيم daga nan sai ya ci gaba da gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabi nuhu bayan ya masa na annabi Musa ya yi na annabi Ibrahim sai yanzu yake masa na annabi Nuhu ya ce kazzabar ƙaunin Nuhin ƙaunin Nuhin mutanen annabi Nuhu ma kazzabat al-mursalina sun ƙaryata manzanni kamar yadda muka faɗa jiya a nan an yi maganan manzanni amma kuma shi kaɗai suka ƙaryata a zamaninsa shi suka samu amma Allah sai ya ce sun ƙaryata manzanni saboda me yasa saboda idan ka ƙaryata annabi guda ɗaya a ƙa'ida na Allah ka ƙaryata dukkan sauran annabawa gaba ɗaya to shi yasa ya zo da jam'in kazzabar qaumu nuhin al-mursalin ba sai kazzabar qaumu nuhin rasuluhu ba misali manzon su ba sai aka faɗi sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya ko kuma wasu malamai suka ce a saboda shi annabi nuhu ya yi zama a cikin mutanensa kusan shekara dubu ba hamsin yana kiransu zaman kira shekara dubu ba hamsin sai ya zama zamanin tsayinsa ya kai kamar tsayin zamanin annabawa ne da yawa to da haka tun da sun ƙaryata shi shi ai tsawon zamansa ya kai kamar tsawon zaman annabawa da yawa da haka nan kazzabar qaumu nuhin al-mursalina mhm isqala lahum ko isqala lahum yayin da shi annabi nuhu ya gaya musu su mutanen nasa yace musu isqala lahum akuhum nuhu yayin da dan uwansu annabi nuhu nan yana qur'ani yana nuna cewa kenan akwai dangantaka da mutanen nasa shi yasa da annabi nuhu da annabi salihu da annabi hudu duka su suna da dangantaka da mutanen nasu family ne to amma annabi shu'aibu idan mun zo shi zaka ji Allah bai sai a komu shu'aibu saboda shi an tura shi ne wajen mutanen amma ba family ne saboda amma wayan nan duk yawanci zaka ji iskalan aqum aqum aqum yayin da dan uwansu annabi nuhu yake ce musu ala tattaquna la shin yanzu ba za ku tsoron Allah ba akan halin kafirci da kuke ciki inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne amintacce a gare ku ala tabni ala tabni ma ursiltu bihi bisa isadda abinda aka aiko ni da shi ni amintacce ne akai fattaqullah ya ku jama'a ku ji tsoron Allah wa atiuni ku yi biyayya gare ni fi ma amurukum bihi min tauhidillah a cikin abun da zan umarce ku a cikin abun da ya shafi kaɗai ta Allah da kuma biyayya gare shi. Da za karanta to a karanta ne don ku samu ma da duba sun da amma a karanta fa wanda sun yi Mm-hmm.
cewa wata kamar shan ruwa lafiya menene hukuncin ɗanɗanon abu ɗanɗanon abu cikin azumi sai kamar mai girki haka ɗanɗanon abu
malaman fikihu sun karhanta shi ga mace mai girki ta ɗanɗana abu makaruhi ne ba a so ta yi amma dai idan ba ya riga ya shiga cikin makogoro ba nan ma ba wani abu ne amma dai ba a so saboda kiyayewa mai azumi kiyaye duk abin da zai sadu zuwa ga har a bakinsa ko hancinsa ko kunninsa ko idanunsa duka ana bukatar kiyaye saboda hanyoyi ne da suke saduwa zuwa ga magogoro idan dai abin da duk aka yi in ya shiga magogoro to nan zai iya karya azumi don haka kiyayewa shi ya fi amma ne ta ɗanɗana ta tofar ma wani abu
Nan da kuma yana cewa malam ya samu sallar magariba raka'a ɗaya ne sai ya koyi sallama da na tashi na kawo raka'a na biyu ne sai na buɗe zan zauna ne ko kuma zan yi iya ci gaba da sallar haka a je samu na sallar magariba na ƙarshe.
in mutum ya samu raka'a ɗaya ta magariba liman ya sallame in ya tashi zai ƙara kawo fatiha da sura zai kawo sai ya zauna idan ya zauna zai zauna ne idan ya zauna sannan sai sake tashi don wancan zaman aina liman ne ba nasa bane sannan zai tashi ya kawo sannan ya sake zama da
shi dan gobe ne amma yana aiki a gobe yana yin sati biyu a can shi ne zai ne mai sati sallan asar ne a can ko kuma yaya in ya je zai sati biyu a wajen yin sannan sai ya dawo gida to idan dai bisa yadda mashaba ta tafi ta malikiya idan duk inda mutum zai je in zai wuce kwana hudu a wannan wurin zai kai ga kwana hudu to ba zai yi ainihin kasar ba sai dai ya cika tun da daman zai wuce wa'annan kwanakin to sai dai ya cika sallar sai dawo tun da ainihin ya haura wannan duk da cewa wasu masabobi suna tafiya dai da fatawoyi daban-daban a kan cewa inda mutum ya tafi da niyan zai biya wata bukata ne ya dawo zai iya yin kasarunsa har da kwarin neman ilimi ma wasu suna faɗa cewa mutum ya tafi jami'a misali a irin yanzu wai zai iya yin kasarunsa har ya dawo garinsu tunda ya san lokacin da zai je din ya san wani abu ne ya kai shi ne ya dawo to don haka tunda ya san lokacin bukatarsa in ta biya zai dawo to sai ya ta yi akwai da suna yi wannan ana samun bambancin fahimta ne na mazahir amma dai masabar da tafi inganci a cikin dukkan masabobi don duk abin da mutum zai yi na fatawa a koko zai yi abu na fahimta a addini za ka samu ya yi shi ne karkashin ɗaya daga cikin wa'annan masabobi ko ko wasu masaba ba guda hudun ba za ka samu dai akwai inda mutum ya dogara da shi amma dai masabar mu ta malikiya na taɓa ganin wani rubutu na ibn taymiya yana faɗan cewa dukkan mashabobi babu mashabar da tafi inganci kamar mashabar malikiya shi kansa ya faɗa na dai manta sunan littafin da ya wannan abu na gan amma ya yi magana a kai don haka dukkan abin da mutum zai yi ya ɗauki abin da ya fi inganci ya kuma sani malamai suka fi shahara a kai don ya samu a kansa zaman lafiya ya fi masa a kan yau kana can gobe kana can jibi kana can to zai zanto ana wasa da addini sai zama kominka babu istiqama babu daidaito a ciki Allah ya taimake wa alhamdulillah mun muka da daidai Allah ba mu ladan sa amma da kira na shiga fata mana Allah samu da cikin wanda za a yanka cikin wannan wata marasa lafiya marasa su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu kowa a kan sana'a su ta alkhairi Allah ya karfe shi ta yanke shi Allah ya kara inganta mana zuriyoyin mu a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma wa الفاتح لما سبق ناصر الحق الحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله ما قدر بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين